أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته uwa musulmi a yau muna ranar lahadi takwas an shigo cikin dare na tara hijira ga watan biyar hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da biyar ga watan biyu miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta goma sha shida a yau kuma za mu koma ta sha biyar ɗin domin ayoyin suna da alaƙa da juna sai mu tayar da bayani muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikhlasi cikin wannan karatunmu da zamu yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa da sunnan annabinsa kuma Allah ya bamu dacewa da ikhlasi da sunnan dacewa da sunnan cikin dukkan ayyukan wallati yatina al-fahisha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ƙare bayani kan haƙƙin mata da kuma kada a ci dukiyarsu sai aka tashi daga wannan bayani aka shiga cikin bayanin kada a yi barna cikin nasaba da dangantaka domin yadda cin dukiya yake haramun haka ne abkawa cikin wato me yake da suna wato al'aura ko mu ce wato abin nan matan da ba su halitta ga mutum ba mutum ya banda a cikin su an haramta mishi wannan haramun ne wannan haramun ne to menene hukuncin su sai Allah ce wallati mata waɗanda domin allati jam'i ne na mata in maza da sai a ce allazina ko ba haka ba wallati ya'tina alfahisha waɗanda suka zoma alfahishata ita ce alfasha a cikin larabci in an ka ce alfahisha shine abin da yake qabih an gane Allah ya kire zina alfasha domin mummunan abu ce tana haifar da hasara a cikin al'umma tana haifar da cakuɗa ta nasaba za ka iske wannan mu ya zamanto an danganta shi zuwa ga wato ƙabilar da ba tashi ba za a danganta shi ga gidan da ba nashi ba ƙarshe zai iya zuwa ya auri ƙanwarsa uwa ɗai uba ɗai saboda an ce ga baban shi alhali ba shi ne mahaifinsa ba to sai Allah ya hana wannan domin mi domin ana son a tafi akan ka'ida to kun gane in muka dubi kaunuhu fahisha shine abin da bai da kyau sai Allah subhanahu wataala ya fassara shi ma a cikin suratul Isra yace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kaga ita zinan nan ta kasance mi mummuna can nan babu abin da ya gabace ta wallati atina fahisha amma can a cikin Isra'i sai an kace wala taqrabu zina innahu kana fahisha mummuna ce abu ne wanda bai da kyau to amma shin har mu muna ganin cewa yanzu bai da kyau a duniya zina ta ta zamanto abin da bai da kyau ko abin ta zamanto abin kawa kai yanzu zina ta zamanto abu ne wanda mutane ba su dauke shi wani abu ba amma da kana son ka gane mummunancin zina ka gane abu ne wanda bai da kyau sai ka kalli da lokacin da za ta faru da wani naka lokacin da kake zina da wata mata ka sauwara a cikin tunaninka a cikin hankalinka kaga wani shina zina da ma'aihiyarka ya za ka ji za ka ji babu daɗi to ita ma wannan mahaifiyar wani ce domin wannan zinar da kake yi da ita yana yiwa ta haife wani ka kaddarta lokacin da kake yin zina da wata mata da kanwarka ce uwa ɗai uba ɗai ko kanwarka ce uba guda yaya za ka ji kaga zaka ji babu daɗi lokacin da kake zina da matan wani a cikin otel ko a wani gida ko a wani wuri to ka kaddarta da matarka ce wanda ka biya sadakin ka halali ka wani yake san yana zina da ita ya zaka ji lokacin da kake zina da diyar wani ka tuna cewa da yarka ce wani mutum ya dauka yana zina da ita ya zaka ji kaga sanan zaka gane cewa fahishatan ne mummuna ce ina fata an fahimce ni amma a duniyar yanzu a duniyar da muke cikin zina ba komai bace man manyan da ake cewa manyan duniya sai kace an kama su da wannan al'amari kuma su waɗanda suke cewa suna yakar wannan sai mu gane ƙarya suke yi dauki ƙasar Amerika shugaban ƙasar Amerika Bill Clinton lokacin da ya kai shekarar shi ta takwas zuwa tarkin nan sai aka zago shi ashe ya tafka banna kaga sai da ya samu matsala a cikin mulkin sa lokacin da wani bayahude na ƙasar France da ya iska ake ce mishi shine shugaban bankin duniya da ya tashi in takara da ana son a same shi ta ina aka same shi sai aka yi makai da wata karo ta ciya neme ta kaga wannan shi as-sanadiyya bai samu damar yin takara a kasar France ba saboda mi saboda ya afka cikin zina amma ƙarya suke yi ba su dauke ta da muhimmanci ba da sun dauke ta mummuna da sun dauki matakai ina fata an fahimce ni domin manyan su suna da hannu dumu dumu cikin wannan al'amari ta yi kasar France suna cewa ba su yarda da mutumin da yake mazinaci bai ya jagorance su to amma kowa ya san shugaban kasar France bai taɓa yin aure ba François Hollande ah to in har gaskiya ne lalle mutumin da yayi zina bai dace ya takara ba to shi wannan a rayuwa sai bai taɓa yin aure ba ka gani in an ce abu mummuna ne abu ne wanda ake kokarin a ɓoye shi shugaban ƙasar France Jacques Chirac ya ta taɓa haihuwar ɗa wanda yake shege ne kuma shege ake cewa da hausa ba shi ya fito a yattar da 'yan jarida na duniya gaba ɗaya yake musu murna da cewa ya shi ta aihi shege da wani mutum wanda yake champion ne na jido na duniya shugaban ƙasa wai waɗanda mutane da muke koyi da su ina fata ana fahimta ta to kun ga wato zina ita ce abun da yake mummuna amma su bu su dauke ta mummuna ba ƙarya suke yi ko da an ce an gano wani babban mutum a RFI France wata mace ana mata tambaya kan halin tabi'an mata na France tace su a wajen su idan aka kai mace mijinta ya same ta budurwa sun kace su abin kuma ya wajen su cikin RFI wannan mata ta faɗi wannan magana ina na zamu je a ƙasar Italiya shugaban kasar Italiya wanda ya sauka Salvia Berlusconi ko Prime Minister Italiya ya aka sai da aka gano yana da alaka da yarinya ƴan kasar Morocco ƴan shekara 16 wannan shi yasa ƴan jarida suka tona mai asiri aka je ana kai da kawo shi a dalilin da ya kai kasa kamfunna gare su nami na yada baza a duniya ya za ita suna kyamar wannan abu kaga wannan ƙarya ce idan muka ɗauki kasar Australia asalin gina kasar Australia ba kasa bace gidan kasu ne na Ingila an gane ni duk mutumin da ya buwaya ya zamanto babban mazinaci ne ko ya zamanto mai kashin mutane ne haka aka yi aka tarda su ana ɗauka ɗai bayan ɗai har suka taru sun kazan ƙasar australia kaga ƙasa ce ashe ta tsibirin yan iska ne tambaɗaɗɗi na duniya waɗanda an katar da wani wuri suka aza wannan ƙasa to idan ba mu san tarihin su ba ƙasashen musulmi sun tasirantu da wannan kuna ji wancan sati ai mun yi magana kan ƙasar tunis shugaban kasar tunis zainal abidin kahin burge sannan zainal abidin yana danganta kashi cewa ɗaya ne daga cikin usura ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma cikin tunis akwai wani karce zarkuna ake ce mishi karce ne babu komai sai karuwai akwai kuɗin da zaka biya in ka shiga karuwa ga sanan sun yi dubu nawa kawai da ka biya kuɗi kan nemi take duwa da ka haɗu da ita shi da sai ka zalbi ta kuma tunis tana cewa kasashen musulmi ɗauki maroc shugaban kasar Maroc yana ganin cewa shi daga cikin usuran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma a kasar Maroc akwai dokoki na kare karuwai kuma an san wuraren da suke yin zina su da komai suna da dokokin su suna da fitancin da suke ba gwamnati ina fata an fince ni to ba a tsira ba shi yasa kuke ganin al'amuran da sun bi sun cakuri kasar Ethiopia ita ce kasar da tattalin arzikinta wato kashi talatin cikin ɗari zuwa kashi arba'in duk daga karuwanci ne mata suke kawo shi yasa in ka sai duk inda zaka iske otal manya-manya inda karuwa suka fi yawa yan kasa uci fiye zaka fara samu kwanakin baya shekarun baya da suka wuce ƙasar cana ta turo karuwai ta kawo ƙasar kamaru an gane ni dama kusa yan cana ba kyawo gare su ba to amma yanzu da kasuwanci za a yi sai da aka tsame masu kuɗi saboda ba imani gare su masu kyau aka tsame yan mata masu kyau yan cana sai aka kai su kamaru aka aji yau ko da aka yi wata biyu sai ga karuwan kamaru suna yin zanga-zanga a ɗauke musu karuwan cana su hana musu kasuwa to shin yanzu har duniya mun dauke ta alfasha har mun dauki zina abu wanda bai da kyau ya kamata mu tambaye kawo da mu to a kasashen mu zina barin ta an kai dauki nan Niger a ce 99% musulmi akwai karce karce cikin yamai wadanda magari ba ta yi yan mata za su zo su yi ado an sani su zo su tsaya bakin kwalta wanda zai dauka shi dauka mun dauke ta alfasha ka gani to abubuwan yan uwa suna da yawa dauki kasashen da ake cewa kasashen musulmi ne abin kumya wanda ya taɓa faruwa a Najeriya wani shugaban kasa na Najeriya ba da so in faɗi sunan shi dan shi matar dan shi yake nema kuma dan nashi sai da kashe kotu a Najeriya wannan ya faru BBC duk mutane sun ji to dan haka ba a dauke ta alfasha ba Allah dai shi gyara to shi yasa duk wani babba da kaji ana cewa babba ne kaza ne to sai ka binciki sira sai sai ka iske in ka ga shina mu'amala da matashi ko da wani mutum wanda ke kawo mai mata ne in ka ga yana yawan zuwa wata ƙasa China Togo lume ana cewa za a sayi mota za a dauka kaya to bayan dauka kayan nan akwai wani abu in ba a yi anniya ba can da suke yin barna iya abin da suke yi can da ake wanke su sai masu wayo waɗanda da in sun shiga cikin otal ana yaudara su amma yanzu sun yi wayo sai an yi sayayya an kare an turo kaya sannan ake taya a yi zina a shashancin da za a yi kamar dai Allah subhanahu wa ta'ala baya ganin su to kun ga yaƙi da wannan abin abu ne wanda yake na buƙatar dole sai mun tashi tsaye saboda mi saboda ta nan ne ake tatsa dukiyoyi gashi nan yanzu film film manyan manyan ministocin turai da masu shugabanci shugabanni ne akwai kamfuna gare su na yaɗa film na basa da shi ake ci akwai karce karce unguwa unguwa a turai da zirna mutane suke yawo ina fata mu ji to sun dauke shi fahisha yanzu kwanakin baya an ce an yi zaben wanda tafi kyau shekara 60 da aka fara babu wanda faransa ba taba ci ba sai ba na taba ci gashi nan ana zo ana tallar karuwanci kana da cizo zamne cikin gidanka ga ɗiyanka mata a kawo fakucir ta ruwa a biya a biya ta wuta a kama buhun shinkafa haka ci kuma ƴaƴa mata gare ka kuma baka san da an ka sun ka samu kuɗin nan ba kai ka san da sun ka samu su Allah ya tsare mu to wallati ya atina alfahisha waɗanda suka zo ma alfasha mummunan abu ga wanda ya ɗauke ta mummuna ya san cewa abu ce mummuna min nisa'ikum daga matanku ku musulmi fastashidu alaihin na arba'atan minkum ku shaidar da arba'atan mutum hudu mazaje muka ce domin nan daga salasa zuwa tis'a a larabci wato in ya zamanto na maza ne sai a sa mai ta'un in ya zamanto na mata ne sai a fidda mai ta'un an gane ni sai a ce salasatu rijalin sai a ce salasu nisa'in ana jujjuyawa ina fata an fahimce ni wannan shine ka'ida wanda ba cikin suratul nur ta zo wato walam ya'tu bi arba'ati shuhada kaga shuhada jam'u shahid ne ko shahid ba a zo da shaidu hudu ba maza wannan kuma ba dan wai an tauyar da mata ba koko ba su da kima a musulunci a'a akwai abinda mace ba za ta yi shaida akan shi ba sai maza akwai abinda maza kawai za su shaida akan shi akwai abinda mata kawai za su shaida akan shi misali yanzu ana son a tabbatar da wannan tana da budurci ko ba ta da budurci wa zai shaida akan wannan mata dan saboda abin yana da alaka da su ba dan arena su ba a musulunci an gane ko sai sun cika shaidu guda hudu fa in shahidu idan suka shaida minkum daga cikin ku ku musulmi ba a yarda da kafiri ba tunda nan kum wato yana niyaba ne akan zamiri na mu'minai masu imani fa in shahidu idan suka shaida fa amsikuhunna fil buyuti ku rike su a cikin gidaddaji al buyut ibnu ashur shi yana ganin cewa kamar gidan kaso ake nufi amma dai malamai suka ce a'a fa amsikuhunna fil buyuti ku rike su a cikin gidaje ma'ana gidajen su a hana musu fita domin fita ita ke kawo fitina ko ba haka ba wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al jahiliyyah al ula hatta yatawaffahunna al maut har sai mutuwa ta karbe su kaga na an kalli mutuwa kamar bashi ne ta baka na kwanaki tana karba dai ba bayan dai ko ko sai mala'ikun mutuwa sun zo sun karbe ku sun karbe su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un sai Allah subhanahu wataala ce aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko ko Allah subhanahu wataala ya sanya musu hanya ya samu musu wani hukunci na daban kenan wanda sai ya zamanto hukunci ne na wucin gadi sai hadisi ko ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Ubada ibn Samit manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila ku karba daga gare ni Allah ya sanya musu hanya ya sama musu mafita al bikru bil bikri jildu mi'atin wa taghribu sanatin albikru bil bikri idan saurayi wanda bai taba yin aure ba yayi zina da budurwa wanda bata taba yin aure ba jildu mi'atin za a yi musu bula da ɗari in sun yi zina wa taghribu sanatin sannan kuma za a wato tagrib waɗansu malamai suka ce a fitar da shi daga gari a kai shi wani gari ko kuma a ɗaure shi a kai shi gidan kasu ina fata an fince ni wasayyibu bisayyib sannan kuma wato mutumin da ya taba yin aure an gane ni ko mace ko namiji shi ko jildu mi'atin warrajimu za a yi mai bulala ɗari warrajimu za a jefe shi wannan hadisi na ubada ibn samit imamu muslim ya ruwaito shi sannan akwai wata riwaya warrajmu bil hijara a jehe shi da duwatsu akwai wata riwaya ta abu dawuda waramyul hijarati a jefe shi da duwatsu to sai malamai suka yi sabani nan an ce a yi bula da ɗari a jefe shi waɗansu malamai suna ganin cewa kamar zahiriya sai an yi bula da ɗari sannan ake jefewa to mai hadisi ya kawo su tunda su suna bin zahirin lafazi na waɗansu malamai suka ce a'a a nan abin da za a amfani da shi shine cewa wannan da aka ce za a jefe za a kaza wato mansuhi na akwai aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato waɗanda suka ce sun yi zina sun taɓa yin aure bai yi musu bulala ba jefe su yayi kamar ma'iz da al-ghamidiyya kenan tun da manzo Allah a aikace yayi wannan yana nuna cewa wanga hadisin an shafe shi waɗansu malamai suka ce a'a wato ba a shafe ba an bar zabi shi yin bulala ya danganta daga alkali in ya ga ya cancanta yayi bulala ɗari sannan ya jefe ya jefe in ya ga cewa ya kamata ya jefe kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wallahu a'lam wannan sabani ne na malamai mun kawo shi don saboda mutane su fahimce shi don haka haka dai a takaice Allah subhanahu wataala ya sanya musu hanya aya wadda take nuna cewa ana jefewa wadda an shafe wato karatunta amma hukuncinta yana nan ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhum albatta nakalam jaza'an bima kasaba nakalam min Allah wallahu azizun hakim wannan aya ce an shafe ta an shafe karatunta amma hukuncinta yana nan shi yasa sayyidina Umar ya ce duk wanda yayi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefe mu ma jefe kaza mu yi wallahi sai dai in lokaci ya kai wanda ba za a iya ba sai a dakanta yanzu kan bamu da karfin da zamu tsaya mu yi haddi sai in Allah subhanahu wataala ya bamu iko Allah ya taimake mu sai Allah ya ce wallazani ya'tiyani ha minkum wallazani ya'tiyani ha minkum fa'adhuhuma فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللذان أسلين شي واتو اللذان مسناني واتو الذين متنقداني to amma in ya zama to mutum biyu allazaini ko allazani to mutum biyu wallazani ya'tiyani ha minkum waɗanda suka zo mata minkum daga gare ku ita alfasha din to nan saboda lugha tana da matsala tana taimakawa ko tana kawo wato wani sabani wanda bisa nan na za a samu sabanin fitar da hukunci domin allazani mazaje guda biyu ko ba haka ba to da wannan ne malamai sai suka samu mazhabobi daban-daban wanda suka ce nan da anka ce wallazani me yake nufi suka ce ana nufin namiji da mace domin duk lokacin da domiri na namiji da mace suka zo to idan suka zamanto su biyu sai a taglibi janibi zukuri ala janibin isa da da mahaifi da mahaifiya to ba ba yanzu na ba a cewa alwalidatani sai a ce alwalidani domin mi domin janibin zukur shine ke rinjayi akan janibi na mata wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini kaga abawahu mahaifin shi da mahaifin shi to kuma mutum bai zamanto yana da mahaifi guda biyu abun abun ko sai dai zamanto abun wa ummun to sai aka yi taglibi janibi zukuru ala janibin inas suka ce to kenan waɗanda suka zo mata namiji da mace shine wallazari waɗansu malamai sai suka ce a'a wallazari nan abinda ake nuhi sinfi na maza domin sinfi na maza kala biyu ne mazajen da suka taɓa yin aure da mazajen da su taɓa yin aure ba ko ba haka ba waɗansu suka ce a'a kai wannan wallazani ya zamanto am ne to waɗanda suka ce am ne sai an samu sabanin hukunci ina fatan kun fahimce ni domin mi domin in mun ce am shi ismul mausul ya shafi kowa da kowa sai mu san allazani namiji yana iya zoma wato namiji yana iya zoma mace mace tana iya zoma mace to kenan wannan zai iya shafi hadda abin da ya shafi luwadi sai zamanto ayat ta fara da bayanin zina kuma ta ci gaba har ta faɗaɗa bayanin amma waɗansu waɗanda suka ce a'a bakin maza ake nufi namiji da mace sai zamanto bakin zancen zina ne shi yasa aka samu sabani tsakanin malamai sun kawo bayanai da dama ya atiyani ha minkum suka zo mata daga cikin ku fa'azuhuma sai ku cutar da su kenan in mun ce fa'azuhuma wancan hukunci na mata ne a rike su a cikin gida amma da in mun ce mazaje kawai kenan sai ya zama to fa'azuhuma a cutar da su in an gane su a kushe su a jefe su da takalme a yi musu walakanci saboda gobe kar su koma mace tana can cikin gida an an tauye ta an hana ta fita an kare da mushkila namiji an kushe shi an zage shi an walakantar da shi zai zama to abin kumya gare shi gobe ba zai aikatawa ba ina fata an fahimce ni fa in taba wa aslaha idan suka tuba wa aslaha suka kyautata al'amari suka dawo fa a'ridu anhuma sai ku kauda kai daga gare su inna Allah kana tawwaban rahima hakika Allah subhanahu wata'ala ya kasance tawwaban mai yawan karɓar tuba ana sako ana saba ma Allah dare da rana ko ina ana yi ana yi cikin jirgin ruwa ana yi bisa ƙasa ana yi saman jirgin sama ana yi kowane irin sako amma Allah tawwab yana yawan karɓar tuba duk minti ɗaya sai an saba ma Allah kuma baka san ko sabo nawa ake ma Allah ba ko ba haka nan bane amma kuma yana karɓar tuba a ka ayi a tuba ayi a tuba yana karɓa ina fata an fahimce ni to dan haka dai a takaice ismul mausul anan shi ya kawo mu ga cewa in muka ɗauki mazaje ake nufi kawai ki ne zaman to wannan aya ta shafi zancen zina ne alfasha nan zina kawai za ta tsaya wanda waɗansu malamai sun so a takaita shi akan wannan amma in mun ce Allah zane hadda mazaje da mata duka ta shafe su to kaga wannan shi zai kai mu cewa wannan aya ta shafi hukuncin liwatsi da namiji zo da namiji to shi hukuncin luwatsi wannan lokaci a musulunci dole ne mu kawo shi don abu ne wanda ya zama to kamar mot abu ne wanda ake aikatawa malamai sun kasu mazhaba guda uku na fiqh na musulunci na farko akwai mazhabar da suke ganin duk mutumin da yake yin luwatsi kashe shi za a yi hadisi ya tabbata daga ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man wajadtumuhu ya'mala amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih duk wanda kun ka iske yana yin aiki irin aikin mutanen annabi lutu namiji ya zama namiji mace ta zama wato namiji ya zo ma namiji ko ba haka ba to dan hakan ga wannan faqtulu al-fa'ila ko kashe wanda yake aikatawa wal maf'ula bihi da wanda ake aikatawa dole ne za a kashe su kaga a wannan ita ce mazhaba dai ta wato imamu malik da kuma imamu ahmad amma wani kauli na shafi'iyya su suna ganin luwatsi kamar zina yake idan mutum ya taba yin aure sai a yi mai abin nan a jefe shi idan bai taba yin aure ba za a kashe shi ba ina fata an fahimce ni saboda su ko sun kafa hujja da hadisi na abi musa al-ash'ari wanda imamu al-baihaqi shi ya wato fitar da shi yake cewa idza atar rajulu rajula fahuma zaniyani idan namiji ya zo ma namiji to kamar suna matsayin mazina mata suke wa idza atatil mar'atu mar'a idan mace ta zo mace fahuma zaniyani su masu zina ne amma wannan hadisi bai inganta ba to kaga sai zaman to ashe magana imamu malik anan da magana ta imamu ahmad tafi karfi domin wannan hadisin ya ce a kashe kuma shi ya dace amma su hana wato hanafiya suna ganin ba za a kashe ba domin luwatsi ya saba mami ya saba mai yin zina to amma sai muga cewa ai yin zina wato luwadi ai yafi zina tsanani ko ba haka ba kuma yafi kasancewa lalata don haka kuma shi ne wannan hukuncin da ya kamata a tabbatar sai dai wajen kashewa waɗansu malamai suka yi saɓani wasu suka ce kai a sa takobi ko ba haka ba waɗansu suka ce a'a jefe shi za a yi waɗansu suka ce a'a za a hau da shi saman katanga a sako shi wasu daga ganin a'a wuta za a kunna sannan a je shi ya kama da wuta don mi don mutanen annabi lutu Allah ya musu azaba sai kawo shi falamma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil a wata aya wa amtarna alaiha wato alaiha hijaratan min sijilin mandud wancan kuma wa amtana alaihim jaratan min sijjid kaga an yi musu ruwa an jirkice kasa da su an yi kaza sai wadansu suka ce duka hada su gaba daya amma dai a gurguje sai mu ce a sa takobi a kashi wannan shine hukunci in dai ana shari'ar musulunci dole na ƴan luwaɗi su bar ƙasar musulmi kuma dole na su tsoron shiga ƙasar musulmi amma baiwa a sake hannu ana shiru su suna yin wannan lalata hatta da kafirai waɗanda aka kafirai daga cikin su manya ba su yadda da wannan abu ba bush lokacin da yana shugaban ƙasar amurka yace ba zai iya sama wannan takarda hannu ba don abin da suka sani tun gadin gadin namiji ya aure namiji mace namiji ya aure mace amma ba a samu mace ta aure mace ba namiji aure namiji ka gani kuma su hanafi da suke cewa ta'aziri za a yi ba za a kashe ba to ai aka tambaye su mace da mace in sun zo sai suka ce a'a mace da mace ba za a kashe ba an kace a to hukuncin ko bai bace ne ina fata mu ni mace in ta zo ma mace ba zai na bace to haka hukuncin mutumin da ya zo ma dabba ko babu akwai namijin da zai zo ma dabba wannan ko ya zama to sihiri saboda masu tsafi suna cewa in kana son kai arziki sai ka dan daura ma aure da jaka kaga mutum yana neman jaka shi tara da ita abu da yake faruwa malamai suka ce to ita dabbat waɗansu malamai suka ce abin da sai an kama shi ita dabban nan dai a kashe ta subhanallah al'amura sun baci dan adam saboda son duniya ya lalace akwai masu yin luwadi saboda tsafi mace tana neman mace kuma yanzu gashi nan ana daura aure ba wai ma a'a yanzu dokoki ne da waɗansu kasashe ba ma wai dokokin ba wato majalisa ta ingila take cewa ba za ta taimaka ma najeriya da ghana ba sai sun yarda sun samu wannan doka hannu yanzu haka ake son wai mu yanzu dole na cikin dokokin mu sai mun yarda da wannan za a taimaka muna daga nan Ghana suka kawo doka suka yi zaɓe suka hana wannan abin kuma suka ce taimako in dai na ingila ne akan wannan a yi wani wuri da shi najeriya su ma suka kawo doka jonathan ya ce bai yarda ba hatta da wannan shugaban ƙasar amurka da adda gigi gigi ta ce shi da kanshi ne yanzu bai yarda da wannan al'amari ba ina fata ku ce ku gane cewa kafircin yayi yawa amma namiji ya zo ma namiji mace ta zo ma mace wannan al'amari yana da wahala Allah ya shiryar da mu to kun ga inda tuniyar turawa ta kai su kun ga irin ci gaban su inda ya kai su abinda dabba ma ba ta zo ma dabba amma yau gashi na suna yi suna yaka har ga wai akwai matan da ake daura ma aure da kare a turai kuma musu akwai su mace ta an tsara mata aure da kare wai pasto zai zo ya tsara musu aure a kasar Amurka akwai wata batura da ke cewa Linda ita ta zo aka daura mata aure da karen ta ce aure uku ta yi bata samu cin nasara ba amma an daura mata aure an ka tsarmo ba kare cravat an gane ni aka zo ya zo aka daura aure shi wai paston shi yake cewa kai wanga aure insha Allah za a samu gaban lahiya tambana dan banza da shi innama tawbatu ala Allah
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله aliman hakima Allah ce innama taubatu ala Allah ku sani cewa wato hakika ita at-taubatu tuba ala Allah gun Allah nan ba za mu fassara ala ba bisa ga cewa sama kenan nan sai ya zamanto wato alanan ta zo da ma'anar lamun innama taubatu lillahi ko ko inda Allah domin an ce ala kama ana nuhin tauba ta hau saman ubangiji ko tana saman Allah shi ko ba a fassara wani abu yana saman Allah domin Allah lahul uluwul mutlaq shi adda daukaka wanda take ba ta da iyaka kenan ba a cewa wani abu yana saman Allah subhanahu wataala marmakon wadansu malamai suka ce a a nan abin da ya kamata a ce innama taubatu ala al-abdi domin tuba ga bawa yake ba ga Allah ba to dan bi za a cewa tuba yana ga Allah subhanahu wataala sai suka ce a a wato akwai kalima wanda aka shafe a wannan wurin innama qabulu taubati ala Allah lillazina ya'maluna su'a kenan karɓar tuba a wajen Allah lillazina ya'maluna su'a shida akan waɗanda suka aikata mummuna bi jahalatin cikin jafilci waɗansu malamai suka ce a'a bi jahalatin wato suna cikin rashin sani to anan mutumin da ya aikata abu bai sani ba shari'a ba za ta kama shi ba ko ba haka ba to amma wanda ya aikata ko da da yawan sabon da muke aikata ai mun san sabo ne ko ba haka ba gashi nan rashin mutunci ya tashi akan mahaifa yau mahaifa ba komai bane mutum in yayi kuɗi sai ga ya mai da mahaifin shi yaro in yayi magana ya buga mai tsawa sai kai kaza kamar ba mahaifin shi ba mutum na ma mahaifiya ta tsawa ko ba zamanin da muke ciki gidan ba a to da yawan sabon da muke aikata mun san cewa ba gaskiya bane to in muka ce bi jahalatin sai waɗanda suka aikata cikin wato cikin rashin sani to wanda ya aikata ya sani Allah zai karbi tuba ne kuma zai karba ba Allah zai karbi tuba ne ko da ka san abin da ka aikata ba na gari bane to nan bi jahalatin sai suka ce cikin wauta an gane ni domin aljahalu shine saba ma shari'a aljahala shine ka saba ma shari'a kana da cikin sani an gane ni ko kuma duk mutumin da ya aikata abu na sabon Allah jahili ne domin mi domin ya jahilci makoma sai ya jahilci radadin da abin da zai harfar mai zina tana da dadi amma bayan an kare sai mutum ya koma cikin bakin ciki kana nan kana zina kana jin dadin ka ka boye baka baka so a sani ran da shege ya bayyana kare ka ta kare sai ka mutu baka da magana kaga bakin ciki ya kare gare ka duk lokacin da kake yin zina to baka da mutunci domin duk wanda ya san mummunan aikin da kake ana ce ma babba baka da kima ko guda gaban mutane Allah yana zare wato kwarjini ga mutumin da yake yin zina Allah yana zare kwarjini ga mutumin da yake saba ma Allah bai da kima ko guda cikin al'umma Allah ya tsare mu summa yatubuna min qarib sannan suka tuba min qaribin a kusa kusa tun ba a yi nisa ba malamai suka yi sabani a nan wato da an ka ce sun mai tubu da min karibin mi ake da min karibin suka ce a kusa sai wadansu malamai suka ce a to idan mutum ya aikata ya aikata ya aikata sabo ya yi nisa shin yana da da zai tuba yana da damar tuba ko da bayan shekara talatin ne ko bayan shekara arba'in sai wadansu malamai suka ce a'a nan sun mai tubu na min karibin sai ya tuba kafin lokacin mutuwa kaga wato Allah ya kire qarib tun kafin ka ga mala'ikun mutuwa to duk kusa ne amma da mala'ikun mutuwa sun bayyana domin domin ya ya zo da shi walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut wadansu malamai suka ce summa yatubuna min qaribin su tuba a kusa don saboda idan ka yi nisa cikin sabon Allah akwai wuya ka tuba kamar Allah yana so ya nuna mana cewa in mutum na son ya tuba to kai ya zuri da ka aikata abu ka gane kuskure na dawo walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun amma in aka zuri sai ka kai inda ka san sabon Allah ne amma baka iya bari mazinaci ne yayi zina yayi zina har ya tsuho kuma yana shawon mata ya kai inda bai iya zina da mace amma dole sai ya biya kuɗi ya sa horcin shi cikin al'aurar mace sannan hankalin shi ya kwanta saboda sabon Allah subhanahu wa ta'ala an shagiya an shagiya an kai inda ta sa ciwo ba a iya bari saboda an saba ma Allah an yi nisa sai wadansu malamai suka ce na min qaribin wadansu malamai suka ce a min qaribin dai kafin ya ga mala'ikin mutuwa domin mi domin tuba ana karɓar ta kafin a ga mala'ikin mutuwa ko ko kafin rana ta fito daga yamma ta faɗi gabas domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato tuba ba zai yanke ba hadisi ne wanda Abu Dawud ya rawaito shi da sauran malaman hadisi irin su Imam Ahmad an gane ni sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ya rawaito wannan hadisi da sauran sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuba ba zai yanke ba la tanqati'u tauba hatta tatla ash-shamsu min maghribiha sai rana ta fito daga yamma ta faɗi gabas da ta fito wannan lokaci babu zancen tuba Allah ba zai karba ba lokaci ne wanda a dake koko in an ga mala'ikin mutuwa an fahimci wannan sannan kuma nan sai mu fahimci wani abu summa tana nuhin sannan muna a kasashen mu ban sani bare akwai al'ada mata in za su faɗin magana ta sabon Allah sai a ce Allah na tuba Allah ka yahe mini Allah ka yahe mini kuma sai a abka sabon kaga tuban da Allah yake karba in an aikata sabo summa sannan a tuba amma in an ka tuba sannan an ka aikata sabo kaga ashe ana bukata sai an sake wani tuba thumma yatubuna min qarib to fa ulaika yatubu Allahu alaihim waɗannan Allah zai karbi tuban su ina fata an fahimce ni wa kana Allahu aliman hakima Allah subhanahu wata'ala ya kasance aliman masani ne an gane ni sannan kuma hakiman Allah gwani ne kaga duk ayoyin da suke liƙewa ƙarshe sai Allah kawo aliman da hakiman kaga nan aliman ya san wanda ya tuba tuba irin na gaskiya hakiman ya san wanda ya cancanci a karɓi tuban shi ba zai karɓi tuba sai wanda ya cancanci ya karɓa domin ba da kowa za a karɓa ba wani ya ce na tuba amma tuban nashi ba na gaskiya ba ne sai Allah ce wani ta tauba
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أهدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله سبحانه وتعالى وليست التوبة توبة بيكسن شيبا lillazina ya'maluna sayyi'at ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahaduhumul maut sai mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin su qala inni tubtu al'an sai yace ni kan yanzu na tuba yanzu wannan tuba ba tuban gaskiya bane domin malamai suke cewa nan abin da yasa ba a karɓar tuba tuba ne na ganin azaba ko nan duniya in mutun yin musu sai ya nuna tuba ko ba haka nan bane a kuma wannan lokaci malamai suka ce an kare da duniya domin da ganin mala'ikun mutuwa sun bayyana ga gare ka to yanzu hakikatan wato an shigo zancen lahira an bar zancen duniya kenan zancen ka ce ka tuba ba tuban gaskiya bane a'a in dai zaka tuba tun lokacin da baka ga karfi an fi karfin ka ba nan ne zaka tuba amma in ka ga mutuwa ka ce ka tuba to wannan ba tuban gaskiya bane shi yasa duk mutumin da sai ya ga wahala yake tuba to da waya yake tuban gaskiya amma duk mutumin da yake tsaya ma kanshi wa'azi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yayi makai ne hisabi yayi makai ne nazari yayi makare karatun ta natsu to wannan mutumin shine ake sa amma ne tuba na gaskiya amma da an ga mala'iku mutuwa babu zancen tuba su ko duk kafirran duniya za su tuba lokacin da sun ga mala'ikun mutuwa kuma Allah ce walal ladina yamutuna hum kuffar ba za a karbi tuban mutanen da suka mutu akan kafirci ba bayan an busa kaho kuma su nemi wato neman tuba wanda kuma shine alqur'ani abin da yake dauke da shi cikin ayoyi da dama duk kafiran da suka yi ma Allah iskanci da tsageranci duka karshe in sun ga azaba sai su dawo ko ba haka nan bane fir'auna duk ta'addancin shi duk irin yadda ya kirai ma kai ne uluhiyya ko ba haka ba yace ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi duk yadda ya kirai ma kan shi rububiyya fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la duk yadda ya kai mabarnaci Allah kire shi innahu kana aliyan min al-musrifin Allah ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran min an-nasi an ayatina laghafilun Allah ce hatta idza adrakahu al-gharq sai da nutsewa ta tabbata akan shi dab an kawo qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il sai ce ai nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai abin da bani isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimin Allah yana daga cikin musulmai kaji wata magana fa jibu fir'aun da Allah Allah ce al'ana yanzu son ko ba ga da yake so ba abu sufina eh yanzu na zaka tuba a'a wannan tuba bai yi ba Allah ba zai karbi wannan ba shi yasa tabbas duk kafiran duniya duk tsananin su duka da sun ga mutuwa sai sun dawo Allah ce wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun qalu ya waylana inna kunna zalimin فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا إندي أكا عذاب أنك تي أنتم بوزيبا ولا الذين يموتون وهم كفار بل يكم وند سكم سنا كافرين da an zo ranar tashi alkiyama sai su ta nema tun daga lokacin hisabi suna son a dawo da su duniya an shiga cikin wuta suna son a dawo su aiki ƙarya suna cewa rabbana akhrijna minha فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين التي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون an kai su gaban wuta suna cewa Allah Allah mai dom za mu yi sallah za mu yi aiki na kwarai ba za mu karyata ba Allah ce ina walau ruddu la'adu liman hu'ad da za a maido su duniya da iskancin nan da sun kashi za su koma akan shi ƙarya suke yi wa innahum lakadibuna Allah ce makaryata ne mutumin da ya saba iskanci bai bai shi yasa Allah bai bukata a dawo da su don inda ya san suna gyara da zai dawo da su amma ba su gyarawa Allah ya gane da mu sai Allah ce ulaika a'tadna lahum azaban alima waɗannan mun yi musu tattale kaji abinda an kai musu tattale tattale ka san da kike ma tattale azaban azaba aliman mai radadi Allah ya tsare mu ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا kafin mu shiga wannan aya ya kamata mu kawo bayani kan abin da ya shafi tuba yaya ne ake yin tuba ingantacce tuba na gari wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da shi ko ba haka ba na farko tuba yana da sharuɗa malamai sun kawo waɗansu waɗansu suna shiga cikin waɗansu wasu kuma sun bi su sun fayyace su ɗaya bayan ɗaya wani zaka ce ya ce uku wani zai ce hudu wani zai ce biyar gwargwadon hali amma dai a gurguje akwai abubuwa guda biyar waɗanda tuba yake bukata na farko shine ikhlasi dole sai an tsarkake niyya don Allah za a yi ba a yin tuba lokacin da an kaga wuya wannan tuba bai yi ba ko ba haka ba nayi niyyar zan tuba zan tuba don Allah saboda wannan zunubin da nake aikatawa mummuna ne kuma ina cutar da kai ne kaina ne ba Allah nake cutarwa ba don ban cutar da Allah da komai don na kafirce ma Allah subhanahu wataala ikhlasi kuma rukuni ne dole sai an same shi cikin ibada sannan ibada take yiwa shi ko tuba ibada ne wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu ad-din abu nabiyu dole sai an yi nadama akan abin da an ka aikata mutum ana son in zai tuba ya yi nadama ya ji bakin cikin me yasa ya aikata ba an tuba ana cewa kai ni dai harkar nan kuma kai na dina ni har lokaci bai yi ba a to kaga tuba bai yi ba ko mai ahalari sai da ce mi annadamu alama fata ko sai yayi nadama akan abin da ya gabata ka ji cewa abin da ka aikata ba kai ba amma ana tuba ana cewa kai ni harkar nan da sauran shekaru na kuma ina so in tauye kaina to kaga wannan tuba bai yi ba abu na uku shine al-iqla anil ma'siyah mutum ya cirke kai shi ya tsamike kai ne ya baro sabon Allah subhanahu wa ta'ala an gane ni wanda kuma malamai suke cewa in tsakaninka da Allah ne sai ka dena an gane in kuma tsakaninka da bayan Allah ne sai ka biya su domin bai yiwa ka tuba bayan ka ci dukiyar mutane sai ka mai da musu dukiyar su ko kuma sai ka nemi su yafe ma in ya mutu yana da magada sai ka gaya ma magada ko sun ce sun yafe ba dole in ka zalunci mutane kakka sai kawai ka ce ka tuba tuba bai yi ba haƙƙin dan adam tsakanin shi da ubangiji shi Allah zai ba kai sallah ba ka ce astaghfirullah Allah sai gafarta ma shi ya ce kai sallah ba kai ba amma ka ci kuɗin mutane miliyan goma ka zo ka bi tabzaha babba ka rike kana ta astaghfirullah ai mun tuba ba a sai ka mai da kuɗin mutane a mante wallahi ba a zuwa haji da kuɗin haram a ce an yi haji an tuba ba sai ba ka sa akwai wanda ga son shi ibi haram cikin kuɗin ƙasa ya gina gida ya kaza ya kaza ya sai wai an ce wato duk mutumin da ya haji an gane ni zai dawo kamar bai da zunubi ko guda kenan ya kusaci kuɗin ƙasa ya gina gidaje ya yi harkoki ya arabi mata masu kyau ya hau bewi haraiban ko shi kenan wayan shi kenan ya je ya haji shi kenan wani haji aka yi wa mu wala da ummu shi kenan bai da zunubi ko guda wallahi wannan ba ta yi ba duk malamin da ya gama wannan lahi ƙarya gaya maka son ɗaya na suke ka bashi tashi envelope nashi yan jika goma goma a ce haram a ce gaban Allah biya wallahi bai gama gaskiya ba dole sai ka maida ma mutane haƙoƙin su raddul mazalimi ila ahliha thank you baka maida ba wallahi baka yi ba duk tuban da zaka yi duniya in ka yi wato gigaran mutum kana son ka tuba sai ka nemi ya gafarta maka wani na yi magana ka kaza don Allah yana neman ka yafi bin yace to babu komai na yafi ma ku sai ka ce astaghfirullah sai Allah yafi ma amma ba ka ce kai astaghfirullah magana ta riga ta kare sai dai in ya mutu malamai suka ce kai mai istighfari ko ko shi mutumin nan kana gani in ka gaya mai kina iya dauka wani mummunan mataki gare ka aka ce to kai tai mai istighfari ana diban lada ana aunawa ana aunawa in Allah ya sa yawan istighfarin da kai mai ya kai daidai zaluncin da kai mai sai Allah shi biya shi shi yayi in kuma bai kai ba wallahi sai ka gane kurin ka wannan ka'ida ne wallahi dole ne sai mutum ya mai da haƙoƙin mutane na biyar kin shine ya zamanto me yake da suna lokacin da ake karɓar tuba ne ma'ana kafin rana ta fito daga wato yamma ka faɗi gabas waɗannan su ne sharuɗa na tuba dole sai sun tabbata in babu su babu tuba Allah ya ganar da mu sai Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la yahillu lakum bai halatta gare ku ba kaga an ce abu bai halatta ba ya zan mi ya zan haram an tarisun nisa karha ko kuma an tarisun nisa kurha akwai kira'o'i wato imam wato hamza da al-imam al-kisa'i da khalaf sun karanta kurha la yahillu lakum an tarisu nisaa kurha in an ce kurhan ko karhan malaman lokaci suka ce da al-karhu da al-kurhu duka ma'anar su daya kamar yadda yazo a cikin wadansu qira'o'i in ka diba a cikin suratul ahqaf wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ko ko hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha wadansu malamai suka ce duk ma'anar su da al-karhu da al-kurhu duka ma'anar su daya wadansu malamai suka ce a'a in an ce al-karhu shine abinda aka tilastar da kai al-kurhu shine abinda kana jin wahala ba a tilasta ka ba amma kana jin nauyin ka aikata shi to don haka bai halatta ba an tari sun nisa'a ku gaji mata karhan wato tilas suna so ko ba sa so al'ada ce ta jahiliya an gane ni kamar yadda aka yi riwaya daga ibnu abbas idan mutum ya mutu ya bar mata to yan uwan sai su suka gade shi in su ga dama in tana da kyau akwai dukiya wani sai ce to kane shi ko yayin shi kamar yadda ake sai ce a to kun san ƙara ai armen nan na gida son da kai rike ɗiyan dan uwana shi ko dukiya ta yake son ya mamaye ko ba haka ba in ko talaka na kuma matar ba ta da kyau ko an ce shawara sai ce kai ni kai na rigimar gida na mata ishe ne balle yanzu in ƙara maka ina mutane to dan haka bai halatta ba an tarifun nisa a karha ko kuma su in ba su so su aura sai su auren ma wani cidas kaga abin ya zama to lalata ko kuma su hana mace yin aure su bu su aure ta ba kuma ba za su ga wani su aure ta ba sai Allah ta to wannan bai halatta ba la yahillu lakum an tarisun nisa karha ba za ku wato gaji mata ba cilas malamai suka ce nan karhan an kawo shi li bayanil waqi dan a bayyana abin da yake faruwa ina fata kun fahimce ni ma'ana a al'ada ce ta zamanto tana faruwa sai Allah ce bai halatta ba ku gaji mata tilas ba wai yana nuhin su matan ba in ba in suna jin daɗin a mallake su kawai ku ne za ku gaje su ba a gadon su Allah hana gaje su in mace mijinta ya mutu shikenan babu wani mai cewa shi zai gadon ta dai sai ya aure ta in ta ga dama ta aure ka in ba ta ga dama ba za ta yi ba amma in kama wai karhan kenan in ba su so tilas ne ku aure su a ba haka ake nufi ba ina fata kun fahimce ni wala ta'dhuluhunna malaman zaure suka ce kakku musu alalu an gane ni wato saboda matsalar dadun kun san ba mu da da shine al'adlu al'adlu ainun dadun lamun sai sun ka ce alalo kakkui musu alalo to menene alalo kaga ba kuwa sabin da alalo ba ko ba kana bane sai dai kaje an yara suna waka alalo alalo ta ba kaka ko ba kana bane to amma menene asalin alalo a cikin yaren mu na Hausa shine wala ta'druhunna kenan kada ku tauye su ku hana musu yin aure an gane ni shi da bilakini wala ta'dhuluhunna nan wala ta'dhuluhunna sheikh ibnu usaymin yace can da an kace ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha ana nuhin yan uwan miji ko ba haka ba amma wala ta'dhuluhunna nan ana nufin mazajen da kansu domin ba wani yake iya hana mace aure ba don ya karbi wani abu daga cikin sarakin ta saiwa sai mijinta kinan nan zamiri ya kuma zuwa ga maza wala ta'dhuluhunna kada ku yi musu alalo ko mu ce kada ku hana su yin aure li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna don saboda ku tafi da sashen abin da kuka ba su an gane ni ma'ana kana son ka ba mace ka gallaza mu mace ka ba mace azaba don saboda ta ce ba ta yin aure ko ba haka ba kai kuka ce sai an biya ka irin abin da mutane suke yi yanzu wannan ko ba abin da aka saba kenan ka ce kana son yarinya ta ce ba ta so kai kuma mai kuɗi ne a a buɗe ma tsoho shago a sai mai firigo a yi mai shaddodi tsoho shi rikice shi bai gane ba ta so ta ce a ni ban so ne ai warin babana na ce ke shege rufe mutane bakin ki ba ni so ne kaza kaza sallah abba yi ce ke wasan wanda ga sallah kai sallah ma mallamai sun ce ko mutum bai sallah ai ba kafiri bane iyaka dai asi ne ko ba haka ba duk inda za a bi sai an matsa wani lokaci a ci nasara ta yi auren cikin ba ta so wani lokacin kuma a yi auren ta gudu a yi ta rikici karshe sai an kai ta bayan sati biyu ya bai bukata sai sai ce yarin nan ba ta yi ya san uwayen ba su da hali kuma ce sai an biya shi yan sauran kayan da ya kai da zanna masu tsada kawai ya amshe tun da tsiyan maciya ta ce ya sake ta abin da ake aikatawa kenan musulunci ya hana wannan la yahillu lakum wala wato yake wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna bai dace ba bai halatta baka kunta sama mace ana zaman lafiya don saboda kaga ta tsufa baka da kuɗin sadaki ko ko kai matsiyaci ne kana gane babu kuɗi sai ka matsa mata don a biya ka ka karba ka cika ko ka karbi kuɗi ka je ka auro wata ba a yin haka nan in dai kana son ka gamu da Allah lafiya amma in kana son rayuwarka ta ki albarka tun da duniya Allah ya daddake ka kamar yadda aka daddake konko to bismillah duk wanda ya aikata irin waɗannan wallahi bai zama lafiya ba da zaran kana cewa a biya ka to kowa sai ya samu labarin ka da ka zo kana son kada ce ana wuri sai a ce ba a basu domin ƙara wanda ya yi zina da mace an gane ni shi ya saba ma Allah amma ya fi ka dan sauran imani don shi da ya baka ro kuɗi bai cewa ta biya shi bayan ya lalata da ita kai kuma zuwa kai da sunan aure aka baka ƴan mutane bayan ka sadu da ita kuma kace a dawo ma da kuɗin ka to mi abun bincika da kai da bai yahudi bai yahudi ne sirfa abin da mutane suke ya kata kenan to amma in ana ganin kuɗi da dan maski maski kullum mutum sai ya aura ya suke a bashi ya aura ya suke a bashi ko ko yace mata tahi ai ko ke zo Allah ce an mai doki sai ya zo da yan jikka goma goma shi ba tsoho shi ba tsohuwa ba a tambayar ta menene a tsan matsala tsakanin ku shi yasa yan mata da dama suka gudu su bar gidajen miji waɗansu su kashe kansu waɗansu su rena iyayensu saboda tsoho dukiya ɗaya kasu a dai ba shi kuɗi shi dai jaka biyar jaka goma jika biyar jika nawa ka kashe wannan yarinya kai ka biya kahin wanda yake son ta aure karshen ta yaro ne karami ko da ko da an ka aihe shi ko haife shi nawa ka rika arziki na Allah ne amma kun kasa kare mutuncin ku shi yasa yanzu da mutum in ya ga surkin shi zai sake hanya in ya ga surkin shi sai ya soke kai yanzu ga ce ni ba a mai iskanci wa ba a mai iskanci kaci wallahi kai tsaye surki ya gawa ni ban so iskanci saboda sarakunan zamani ko ba haka nan bane Allah ya gane da mu sai Allah ce illa an ya'ti na bi fahishatin mubayyina sai in zo da sun zo da alfasha mubayyina an gane ni wato mubayyina ismul fa'il ne akwai wata qira'a illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana da ibnu kasir da shu'ba su sun ka karanta illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana to mu bayyana nan ismul maf'ul ne wadda take wato bayyana halin su kenan alfasha wadda za ta mubayyinatin in an ce mubayyina ismul fa'il ne qira'a ta jamhur kenan mubayyinatin ismul fa'il wadda za ta bayyana halin su an gane ni su matan in an ce alfasha nan ba ana nuhin zina kawai ba yana yawan mace ce ta aure ka dan ta yaudare ka tunda su ma mata yanzu suna auren yaudara ko ba haka ba nan cikin yamai wani taksiman ya dauko dan su ƴan mata guda biyu an gane ni guda ya dauko daga baya sai dauko guda gudan bata san ƴan uwarta na ciki ba sai da ta waiwa sai ta gane ta sai su ke shagiya ke ta ke da a cikin mota ta ce eh ni ce ta ce a kai ke na ji an ce ƴan banza aure zaki ka ji wayarin su ƴan banza eh aure zaki ke yanzu muna cikin harkokin mu ana jin daɗi ana harakoki zaki ta ki je ki tashi ki aure ta ce ke wani wawan alhajina jika ɗari biyar na ya kawo zan je in yi mai wata guda in kashe mai kuɗin shi taksiman sai ya burke ce don Allah ku ta kuma mota ta don Allah to ya ce ni na neman abinci da cika a zo ni musiba ta saboda ta sama mota ta ta kama da wata ya rasa abin da zan ci abinci su ba mata abin da suke aikata kenan auren bai da albarka saboda mi saboda kasuwanci ne an gane ni mai dukiya aka harare mai dukiya aka hange ba wai kallon mi za a samu ba aure albarka gare shi babu wani mutum mai daraja a duniya wanda ba ta hanyar aure aka same shi ba saboda albarka annaba gaba ɗaya ta hanyar aure aka same su ko ba haka ba amma to yanzu wannan abin wanda ake samu ƴaƴa halatta yanzu kuma dukiya ake nema da shi shi yasa bai yi da sai a samu ƴaƴa a zauna a mutumta juna babu wata matsala amma yanzu ina sai a ce ba a yi da kai sai kana da dukiya ba a mutunta ka sai kana da dukiya ya an baka mata ana ma walakanci kai da kaga san dukiya ce an baka da amma in kana da ba za a yi ma ba ita ma mace ba ta son inda za a addini a zamna a yi mutunci sai dai inda za a kai ta a sata cikin AC a ba ta sutura mai kyau in ana so a shagiya a zagi ubangiji a kafirce gashi nan gashi nan muna gani diyan mu suna armen kafirai addinin bahayi ya shigo cikin kasar Niger kafirci ne addinin bahayi kuma mutane ɗiyan musulmi suna zuna basuwa kiristoci suna zakkuwa su aure ƴan turawa nawa suke aure ƴan Niger su tsaye da su kasar France kahiri na an san kahiri na kuma bashi aure me yasa ka doka aka bashi haka kawai yanzu in kana son dukiya in kana son ka baka aure harkoki su tai kuɗi kawai in kana son magana kuɗi in babu kuɗi magana ta kare illa an yi atina bi fahishatin mubayyina kenan in mun ce mubayyina shine wato ismul maf'ul ne ita alfashan wadda ta bayyana mubayyina ita za ta bayyana halin wanda yake dauke da ita amma in mun ce mubayyana ita fahisha ce mubayyana fahisha ce wadda ita mata ta bayyana ta ga ta ga fili ta nuna maka walakanci ka gane an samu wani ko ko ka gane an ce ana son a tumanye ka dama an aure ka da saboda a samu haraka ko ba haka ba sai a ce mata alhaji na mai kuɗi je ki samu muna iyaye su ɗibi nasu an gane ni sarmayin sai ce je ki rakkato mana ni ma ke san ban da sana'a armashi in samu ni ma in gishan ina so in ta America ina so in ta Europe duk da dukiyar kaza subhanallah subhanallah Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zamna da mata wato shine mu'ashara rayuwa ku rayu da su bil ma'rufi wato hanya kyakkyawa al ma'ruf nan Allah bai ce ku zama da su ba da kaza da kaza saboda kyautatawa kowa yana ta ne daidai gurgurun halin shi wato ismul maf'ul ne daga arafa ya'rifu sai wato arif al ma'ruf shine abin da aka sani shine gurgurun kowa irin yadda Allah ya bashi iya kokarin da zai kyautata mai ya ma matan shi an gane ni talaka ya zauna da matan shi zama nagari ya ba su daidai gurgurun halin shi ko ba haka ba mai kuɗi yayi daidai halin shi li yunfiq dhu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا za a zamana zama mai kyau cikin mutumtawa cikin karatun addini cikin ibada cikin tarbiyyantar da yaya cikin rayuwa ta addini shine abin da ake bukata shine bil ma'ruf a bi rayuwa a yi rayuwa kyakkyawa cikin mutumta juna da mutumta dangin juna da ibada da kokarin karatu karatun alqur'ani gane addini tarbiyyantar da yaya yarda da juna shine abin da ake bukata amma yanzu na yake telefon da matarka in ka dauka sai ka suma abin da zaka gani facebook akwai wani mutum yana na yana yawo cikin facebook sai ga hoton mata ta babu kallaki gashi barjat ya je gida an ka ta bala'i aikin banza mutum miliyar nawa zai gidan matarka ka zan da yusi fa in karihtumuhunna Allah ce idan kuka kyamaci matan yana yiwa ka ce baka son mace saboda ba dan diyan mai kuɗi bace kun san diyan mai kuɗi kullun tawanta akai in mutum ya arbi mata uku ko hudu to ya akwai diyan mai kuɗi to ita wannan ba ta da shi an gane ni saboda lahiya launi an gane ni ko ko aka kita saboda ba ta da kyau ya kawo mata waɗancan uku na farko ko biyu na farko da su aka yi wahala da su aka yi noma da su aka sha wahala to waɗannan dushi babu ransu da su amma waɗanda sabbi yan birni masu karkata kallabi waɗanda suka iya marmadi da ido to su ne waɗanda ya kamata a zauna tare da su fa in karihtumuhunna idan kuka kyamaci waɗannan mata fa asa an takrahu shay'an tana yiwa ku kyamaci wani abu kaga nan Allah bai ce fa asa an takrahuhunna ba a'a wani abu don ya zama to am ba duk abin da kake cewa ba ka so bane shi alkhairi da yawan abubuwa kana son ka aikata zama to ba alkhairi gare ka ba yana yiwa ka kyamaci matarka amma ita ce adda alkhairi saboda waɗancan na gidan nan da kan rena na farko talauci zai zo duniya ta canza waɗanda sai su sa kai waɗanda suna iya zagin ka gaban ƴaƴanka waɗanda suna iya sa tansiyo ya taso ma don wacce tsohon nan in tansiyo ya taso babu dukiya tana iya zama tare da kai ita ce za ta taimaka ba ta kawo ma ruwa ita ce za ta ƴaƴanta ne da kan rera waɗanda baka son nan su za su taso aiki suka su cida ka ka tsuho baka iya aiki ɗiyan mataka na farko su ne za su taimakawa a tayi da gida rufin asiri waccan ba ta kallon ka da kima ɗan da ta haifa bai kallon ka da kima bai taimaka ba babu ruwan shi da kai da ranka da mutuwarka duk ɗai dole na shi yasa duk wanda ya ci amanan matan shi na farko da ƴaƴan shi na farko wallahi karshe sai ya ga irin wannan bala'i kakkasa tsammanin Allah zai barka da yawan mutanen da sun kai irin wannan aiki ka yi kuɗi ka zan babban ma'aikacin gwamnati harkoki sun samu an rena mutanen da aka zauna tare da su abokan an aje matan an aje iyayen an rena ka samu iyaye sabbi iyayen matarka wato suna abin na uwaye amarya suna iyayenka babanka ya kira ka ba zai same ka ba an gane ni amma surki da ya kira kai tsaye zaka zo in ya kuɗi lura ta jikka 150 za a bashi amma babanka ya ce akwai larura sai ka ce to da gunguni da ke aka samu jikka biyar gare ka in ma an yi sa'a ka canza iyaye ka canza abokanai matan kuma waɗancan ba su da ta cewa saboda yanzu akwai dukiya amma sai talauci ya zo rayuwa ta canza sai ka kai ma ka fara yin ladabi fa in karihtumuhunna tana yiwa ku kyamace su ko kun kyamace su fa asa an takrahu shay'an yana yiwa ku kyamaci wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan katira Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin shi wato ta hanyar samun ƴaƴa yana yiwa a samu ƴaƴa masu albarka ko ba haka ba matarka ta farko ka kyamace ta amma ƴaƴanta kuma su Allah ya ma albarka ya za a yi su za su ɗaukar nauyin waɗancan saura ko ba haka ba ba ma ba muna cewa ba wato ko da yaushe amarya ce akwai mutumin da zai aure mace ta biyu kuma ya zama to ita yake kyama sai ya zama to ƴaƴan ta kuma su ko su Allah zai ma albarka saboda mafi yawancin ƴaƴan da ake kamuna Allah bai musu albarka in ka cika son ɗa kwarai ka fifita shi akan sauran ƴaƴanka to shi an musiba akan ka kuma ba zai yi albarka ba waɗanda da kan renan su za su je su sha wahala su yi aiki kuma Allah ya musu albarka ka taho a cida ka da kai da amaryar taka da ɗayan amarya ka komo kana kuka Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ga irin wannan fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira yana yiwa ku kyamaci wani abu sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa kadibi yadda Allah ce alkhairi mai yawa babu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ma alkhairi mai yawa sai irin abubuwan da Allah ya san suna da ababe masu yawa diyan da za su yi maka addu'a bayan ka mutu da amarya yana can gidan giya tare da karuwai duk yayi sai an tura ma wadancan suna can suna ibada suna wa'azi suna maka addu'a Allah ya gafarta ma khairan kasiran kenan kuma alkhairi ne mai yawa ba da su da hikima ɗaya Allah kira alkhairi mai yawa yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera wa ma yadhakkaru illa ulul albab malam minti guda malam yace muna yayi saura ina ganin ga mata mu da akanta abinda muka rufa dai zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh